وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha hudu ga watan jimadar ula shekara ta 1441 hijira ta manzon tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da tara ga watan daya shekara ta 2020 muna cikin karatu a wannan littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami abu zakariya muhiddin yahya bin sharaf annawawi allah ya ji kansa da rahama a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a babi na 206 babu fadli salatu duha wa bayani aqalliha wa akthariha wa awsatiha والحث على المحافظة عليها wannan babin yana cikin kitabul fada'il yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babu tajwizu salati duha babu tajwizi salati duha min irtifa'i ash-shams ila zawaliha wal afdal an tusalliya 'inda ishtidad al-harr wa irtifa'i ad-duha wannan babin zai bayani ne game da tajwizu salatin duha halaccin yin sallar walaha min irtifa'i shamsi tun daga lokacin da rana ta dago lokacin ta na farko kina lokacin da lokacin sallatar ta yake shiga ila zawaliha har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali amma malaci wal afdal abin da yake ya fi falala an tusalliya inda shtidadil harri a sallaci ita sallar duha a lokacin da rana ta yi tsanani lokacin da rana ta yi zafi warti fa'id duha lokacin kuma da hansi ya daga wannan babi kusan ciko ne na babubbaka da muka wuce a baya wancan babi da ya gabata mana bayani ne game da falala ita sallar walhaɗin da kuma raka'a nawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake yi da kuma lokacin da ake yin ta amma wannan babi yanzu zai mana bayani ne game da wanne lokaci ne ya fi falala a sallaci sallar walaha shi ne abinda za mu ji a cikin wannan babi insha Allah ta'ala hadisi guda ɗaya da malam ya kawo a cikin babin shi ne an zai libi na arkam radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi zai ɗan arkam yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha shi zai ɗan arkam ya ga wasu jama'a wasu mutane suna yin sallar walaha fa qala sai yace musu amma ku saurara laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal yace amma hakika tabbas kun san cewa sallah a lokacin da ba wannan ba shine abinda yafi falala sallar walaha a lokacin da ba wannan lokacin da kuke sallatar ta ba yanzu to shine abinda yafi falala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace musu abinda yasa ga ya musu haka saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace salatul awwabina hina tarmadul fisal sallar masu mai da lamarinsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine hina tarmadul fisal lokacin da ƙananan 'ya'yan raƙuma a rana ta take a kansu suka tashi don canza waje alfisal su ne ƙananan 'ya'yan raƙuma idan gari ya waye hantsi ya fara fitowa sukan je cikin yashi su zauna suna suna shan hantsi to lokacin da rana ta take kuma ta fara zafi yashi ya dau zafi tun da rere abu ne mai dauka zafi zafin ya kai musu karfi da ba za su iya jure shi ba sai su tashi su canza waje to lokacin da rana ta yi musu wannan zafin can lokacin da rana ta fara dagawa kenan to wannan lokaci annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yake mana ishara zuwa gare shi wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi abinda wannan hadisi yake karantar da mu shine a shi sahabi zai dan arqab ya ga wasu mutane ne suna sallatar sallar walaha amma a farkon lokaci in aka ce a farkon lokaci shine kamar ka ce karfe 8 ko 9 ko abin da ya kama da da safa dai haka kabaranan ta fara zafi to shine sai karantar da su wani karatu da su ba su sani ba ya gaya musu cewa amma dai kun san cewa sallar da kuke a wannan lokaci ku yi ta ba a wannan lokacin ba shine abin da ya falala sai kawo musu hujja da dalili dan su gane cewa ba ya kawo abin ne da kansa ba shine ya gaya musu cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce salatul awabina sallar masu mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da bakin sa mai albarka ya sa mata suna ma'ana sallar walha ana kiranta sallar masu mai da lamarinsu zuwa ga Allah maɗaukai sarki awwab shine mutumin da yake ƙoƙarin komawa da ayyukansa da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma yadda Allah maɗaukai sarki yake ma annabi ayyuba lokacin da Allah maɗaukai sarki jarrabe shi da cuta wa ayyuba idna da rabbahu rabbi anni massani ad-darru bi nusbin wa adhab har zuwa inda Allah maɗaukai sarki yake cewa urqud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث سيتي إنا وجدناه صابرا حقيقة من سمع النبي أيوب أما سيم باوا دا أكا جربيش كما يهقولي سألام أكون سركيتي نعم الأبد ما دلا دا باوا إرن النبي أيوب عليه السلام سيتي إنه أواب hakika shi mai mai da lamarinsa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar lishadi kalmar awab mutum da yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala duk abin da ya shafe shi baya kai kuka zuwa ga wani dan adam duk abin da ya same shi na bukata baya kai bukatarsa zuwa ga wani dan adam ga Allah subhanahu wataala yake tura bukatarsa gaba daya to wannan sallah da ake ta duha sallar walaha haka annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya kira wata da salatul awabina sallar masu mai da lamarin zuwa ga Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata lokaci ce hina tarmadul fisal lokacin da ƴaƴan raƙuma ƙanana suke tashi daga ranar da ta zo musu su abin nan abin da ake nufi da tarmabu daga arramab ne arramab kuma shine rerayi lokacin da ya dau zafi daga nan aka samu kalmar ramadana ma arramadanu da muke yi ma'ana rairayi mai zafi kenan ramba to lokacin da rana ta yi zafi ta take a kansu sai su tashi daga inda suke hutawa sai su canza mutum to wannan lokacin shi ne lokacin da ya fi dacewa a yi sallar walaha shi sa malami suke cewa a cikin sallolin farilla da muke yi akwai sallolin da a yi su ba a farkon lokacinsu ba shi ne abin da ya fi falala salloli ne guda biyu sallah ta farko ita ce sallar azhar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan shaddal harru fa abridu bisala idan zafi yayi tsanani to ana so a jinkirta sallah kada a rinka yin sallah a farkon lokacin da lokacin da ake tsananin rana sai a bari sai rana ta yi zawali ta dan lokacin ya dan karu ta dan fara sanyi kadan sannan sai a zo a yi sallah sallah ta biyu ita ce sallar isha'i ita ma sallar isha'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karantar da sabansa abin da ya fi a sallace ta a lokacin da yake na can gaba ba na farko ba kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi sallah wajen a karfe kwatanta shi kamar karfe 11 ko karfe 12 wanda sabai sun zauna suna ta jiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito a yi sallar isha annabi fito ba yana gida ba kuma wani abu yake yi ba ba kuma wani abu ya tsare shi ba yana gida sai da lokaci ya ja har wasu daga cikin majira masu jira sallah sun fara gingadi sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito ya shiga gaba aka yi sallah bayan an idar ne ya juye yake gaya musu cewa wannan shine lokacin sallar isha'i laula an ashuqqa ala ummati ba da ban kada na takura al'umma ta ba na matsa musu wani ya je aiki ya gaji wani yana, yana da bukata iri kaza idan aka ce sai wannan lokaci za a rinka talatarta to akwai takura to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce amma wannan shine lokacin ta wanda yafi ba da ban kada na takura musu to waɗannan salloli guda biyu shine abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a jinkirta su shine abin da yafi to haka nan akwai salloli na nafila su ma a yi su a ƙarshen lokacin su shine abin da yafi sama da a yi su a farkon lokacin su su ma guda biyu ne ta farko akwai ita wannan sallah ta salatul duha mutum ya jinkirta ta zuwa irin karfe 11 nan haka ko 11 da dan wani abu shine abin da ya fi sama da kai ta karfe 8 din nan to amma wannan ya danganta da da irin yanayin shedul din mutum wani idan bai samu yayi ta da safan nan ba in ya tashi kafin ya fita ba zai yi ta ba in ya fita yau saboda haka idan ka ga ba za ka yi ta ba za ta kubuce maka to ka yi ta lokacin da za ka iya yin ta kada a garin ka yi ta a wancan lokaci kuma ka rasa abin gaba ɗaya saboda haka idan kana da daman ne gaba ɗaya za ka iya yin ta a farkon lokaci in ka gara kuma ka iya jinkirta ta gaba ta ƙarshen lokaci to ka bar ta ƙarshen lokacin shi ne abin da ya fi sallah ta biyu daga cikin salloli da ake buƙatar jinkirta su ita ce sallar dare ita ce sallar dare wuturi kamar yadda bayanai sun riga sun gabata satin da ya riga ya gabata ita ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani sabi wasici cewa idan mutum zai iya tashi a farkon dare idan mutum ya san ba shi da karshashin da zai tashi karshen dare to yayi ta kafin ya kwanta da zarar mutum ya gama sallar isha sai yayi ta amma idan mutum yana da karshashin da zai iya tashi bayan yayi bacci karshen dare ɗaya bisa ukun dare na karshe to ya tashi a wancan lokaci yayi ta shine abin da ya falla saboda shine lokacin da Allah madaukakin sarki subhanahu wataala da kansa yake sakkowa zuwa saman duniya yake yin shelar gafara da rahama kamar yadda duk bayanai sun riga sun gabata waɗannan su ne salloli guda biyu na farilla guda biyu da ake son jinkirta su da kuma na nafila su ma guda biyu da ake son a jinkirta su mala ce tarmabu kalmar tarmabu abinda take nufi bi fathi ta'i da yi wata waɗannan fataha wal mimi mimin ɗin nan ma ita ma za a yi mata fata a ce tarma wa bi dalil mu'jama da kuma bad mai dugu ya'ani shiddatul har abinda ake nufi da shi shine tsananin rana tsananin zafi walfisal abinda kuma kalmar a fisal take nufi jam'u fasil jam'i ne na fasili wa huwa saghiru min al-iblis sune kanana daga cikin raquma shine kamar yadda ne mana bayani shine ayyan raquma kananan ayyan raquma babul hafi ala salati tahiyati al-masjid wa karahiyati al-julus qabla an yusalli rak'atayn fi ayi waqtin dakhala سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها wannan bayani malan zai mana shi ne game da kwaɗaitarwa a kan sallar da ake kiranta tahiyatul masjid babi da zai bayani game da kwaɗaitarwa a kan nafilar da ake ce mata tahiyatul masjid abinda ake nufi da tahiyatul masjid shine gaisuwar masallaci gaisuwar masallaci wata nafila ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ta kuma ya kwaɗaitar da sabai a yi ta shine idan mutum ya shigo masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci rako'i guda biyu ma'ana wannan abin da ya kamar gaisuwa ce ya fara yi kafin ya kai ga aiwatar da wani abu wannan shigowa ta masallacin da mutum ya sawa'u in dai kana da alwala sallah ka zo yi karatu ka zo yi in dai masallaci ka shigo to za ka yi wannan tahiyatul masjid din insha Allah ta'ala malai ce wa karahiyatul julusi qabla an yusalli raka'atayn da kuma karhancin mutum ya zauna kafin ya sallaci waɗancan raka'o'i guda biyu fi ayi waqatin da khala a kowane lokaci mutum ya shigo masallaci abinda malai ke nufi da a kowane lokaci shine saboda kada kuma ta akwai lokutan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mai sallar nafila akwai lokutan da a ka'ida a shar'ance ba a yi baya halatta mutum ya sallar nafila a waɗannan lokutan to malam imamun nawawi yake gaya mana cewa ko da a waɗancan lokuta ne da aka hana yin nafila idan ka shigo masallaci za fa ka waccan nafila ba za ka zauna shine abin da yake nufi fi ayi waqatin dakhala sawa'un sallaraka ataini bi niyatil tahiyya malam yace duk ɗaya ne mutum yayi sallah raka'o'i guda biyu da niyyar yayi tahiyatul masjid ne aw salatun farilla ko kuma ya zo ya tar an tare sallar farilla to a lokacin kuma abin da zai kawo shine sai ya kabbara ya bi sallar farilla ba zai ce zai koma gefe yayi tahiyatul masjid ba sannan kuma ya dawo ya zo na ya cigaba da bin liman wannan kuskure ne babba ba daidai bane aw sunnatin ratiba ko kuma akwai wata sunna ratiba da bai yi ba daga cikin sallolin da ake kafin sallar farilla na nafila ko bayan sallar farilla ko ɗaya daga cikin su idan ya idan ya shiga masallaci zai iya ɗaya daga cikin su sai samu je zauna aw ghairi ha ko wani su ko wani su abinda malaka so ya ga mana shine lokacin da mutum ya shigo cikin masallaci abinda dai ake bukata shine yayi sallah ta nafila kafin ya zauna shine abinda ake bukata ma'ana idan kai sa'a ka shigo limami bai shigo ba to a lokacin kana da zaɓi guda biyu idan ka riga ka yi sunonin rawatif ɗinka sallar da ake yi bayan sallar azhar ko bayan sallar ko kafin sallar azhar ko bayan sallar magariba ko bayan sallar isha'i ko kafin sallar asubahi ɗaya daga cikinsu sai kasance ka shigo masallaci ba ka yi su ba to a lokacin za ka yi sallarka ne da niyyar sallolinka ratibai idan kai ko babu laifi sai ka zauna ina fata an fahimta mutum ba zai ce ba ai tun da ban sallaci tahiyatul masjid ba bar raka'a guda biyu ko raka'a hudu da ake kafin sallah azhar sannan kuma na gama sai in tashi sun dora sallah ta tahiyatul masjid an fahimta wannan ba daidai bane idan kai wannan ratib din shikenan ka isan maka to idan kuma aka yi sa'a kayi ta a gida yanzu kuma sai ka shigo masallaci yanzu me za ka yi yanzu sai kai tahiyatul masjid sai kai tahiyatul masjid to sai kuma ka shigo masallaci ka tarar a lokacin liman ya tada sallah ina fata an fahimta yawa to tada sallar da limami a lokacin sai ka kabbar harama kawai sai ka bi limami idan ka bi liman ka gama ko aka gama sallah aka sallama wannan sallar da kai da limami raka'a biyu ko raka'a hudu ko uku gwargwadon wace sallah zaka sallata ta isan maka idan ka gama kada ka ce kuma sai ka ƙara tashi ka kawo tahiyatul masjid ina fata an gane shi ne abinda malaki so ya mana ma'ana dai abinda ake bukata shi ne idan ka shigo masallaci kada ka zauna sai ka yi mai sai ka yi nafila annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya yi umarni ya karfafa umarnin har wasu daga cikin malamai ma suna gani cewa umarni ne da zai iya zama na wajibi don wasu daga cikin malamai sun wajabta ta suka ce matukar mutum ya shigo cikin masallaci dole ne sai ya yi idan ba kai ba ka zauna to ka saba Allah to amma dai wannan zance ne da yake mai rauni kwarai da gaske zancen da yake fi shi ne mafi rinjaye tahiyatul masjid sunna ce mai ƙarfi ana so mutum idan ya shigo masallaci ya yi ta amma da wani uzurin zai sa mutum bai yi ta bai zauna babu laifi babu laifi hadisi na farko a cikin babin an abi qatada radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu qatada al-ansari yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi yace idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis annabi tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi yace kada ya zauna hatta yusalli raka'ataini har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an jabirin رضي الله عنه قال عن كربو لك جابر بن عبد الله العنساري فدأ الله أرتبت أغريش أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد نازو وجن النبي تيرا دا أمسي أرتبت أغريش ألوك تنينا مسلاتي فقال سي النبي تيرا دا أمسي أرتبت أغريش جابر صل ركعتين جيك سلاتي ركوئي قدا بيو كافن كزوك زونا ma'ana kafin ka zo ka faɗi abin da ya kawo ka mu tattauna akan abin da yake tafa da kai je ka samu je ka sallar ka abu sai ka zo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarce shi da je sallata ya je sallata kuma ya suka zo suka tattauna shi sa ya tabbata wani mutum ya shigo masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana khutba kamar yadda aka sani cewa hudubar juma'a ba ce mai mahimmanci ta yadda idan ana yin ta ma ba a magana idan ana yin ta ba a magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya hangi mutumin mai suna sulaikul ghafani radiyallahu anhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa kai sallah raka'a biyu da ake na shigo masallaci annabi ya katse hudu ba ya katse hudu ba yace ban yi ba rasulullahi ya ce to qum fa salli raka'atayn tashi ka sallaci raka'o'i guda biyu shi sa wasu daga cikin malamai suke gani saboda wannan hadisin ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta kai ya katse hudu ba ya umarta a yi sallah raka a guda biyu na shiga masallaci shi sa suka ƙara ƙarfafa umarni suka ce wajibi sannan sayyidina Umar ibn al-Khattab da Allah ya tabbata a gare shi ya tabbata sayyidina Uthman ibn Affan wanda kowa ya san matsayin waɗannan mutane guda biyu a addinin musulunci sayyidina Umar lokacin halifancin sai yana kan manbari yana hutuba sayyidina Uthman ya shigo afwan ba wannan kisa bace isa tana gaba almuhim dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bawa sallar tahiyatul masjid muhimmanci ƙwarar da gaske shi sa malamai suke cewa duk yanayin da kake ciki a lokacin an hana nafila ko ba a hana nafila ba in dai ka shigo masallaci za ka yi sallah wasu daga cikin malamai suna gani cewa saboda hadisai ne guda biyu suka haɗu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana yin sallar nafila bayan sallar asubahi idan ake sallar asubahi ba a yin sallar nafila sirana ta fito sirana ta dago lokaci na farko kenan lokaci na biyu ba a yin sallar nafila lokacin da rana ta je tsakiyar sama dab da rana za ta yi zawali ba a yin sallar nafila lokaci na uku shine lokacin da rana ta tafi faduwa dab da sallar magariba kenan shi ma ba a yin sallar magariba sai ta ba a yin sallar nafila sai ta faɗi tukuna to duk lokacin da annabi duk waɗannan lokuta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana nafila a cikin su kowace irin nafila ce bata halatta mutum yayi ta ba to sai kuma aka samu hadisi hadisai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum ya shigo masallaci kada ya zauna sai yayi nafila to shine sai malamai suka ƙara junan su ilimi wasu daga cikin malamai kamar malaman malikiya maza ba mutum maliki suna ganin cewa in dai ka shigo masallaci in dai lokacin hani ne to ba za ka yi sallar ta nafila me yasa saboda wancan hadisi da yace kada ayi wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai shi wancan hadisin da yace kada ayi gamamman hukunci ya kawo ya ce kada mutum ya sake sallar nafila bayan an sallaci asbahi ko bayan sallar asar ko lokaci kaza amma shi wannan hadisin da ya zo ya ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya sallaci rako'i guda biyu shi kuma taksisi abin nufi shi ne kamar abin da bayani yake nunawa shi ne kada a yi sallah ta nafila bayan sallar la'asar sai dai ga mutumin da ya shigo masallaci ina fata an fahimta yawa shi ne abin da bayani wancan gamewa ya gaba daya wannan kuma sai ya keɓance ya ce ban da lokaci kan to shi sa ko da lokacin da ake hudu ba ne ƙa'ida shi ne idan ana hudu ba a sallar nafila to amma idan a lokacin mutum ya zo ya shigo masallaci zai zai sallar nafila zai sallar nafila ko da a lokacin da ake khutba ne mutum ya shiga masallaci kada ya zo sai ya sallar nafila ya tabbata saboda haka babban abin da ya kamata mu la'akari da shi shine hadisin keɓancewa yake yi shi kuma wancan gamamman hukunci saboda haka babban abin da ya farin jaye shine idan mutum ya shigo masallaci kowane lokaci ne zai sallar nafila kaddara ka shigo masallaci bayan sallar la'asar kada ka zauna za ka yi sallar nafila ka shigo bayan sallar asubahi za ka yi sallar nafila ka shigo dab da rana ya ta abin da za ka yi sallar nafila su ne sallolin da malamai suke ce musu zawatul asba su sababi ne da su su ba haka kawai ake yinsu ba wani sababi ne yake jawo su kaga idan wannan sababin ya zo dole sai an yi me sai an yi su ina fata an fahimta ba haka ake shi sa za ku ga ba wani lokaci ne da su a ce idan lokaci kaza ya idan lokaci kaza yi zaka je ka sallah nafila idi kaza ba a'a sababi ne me sababin ta ita wannan shiga masallaci za mu zo wata irin ta ita ce ma wacce za mu karanta hadisin gaba na'am na'am idan mutum ya fara tahiyatul masjid sai limami ya shigo to hadisi ya tabbata shi kuma sahihi a cikin a cikin sahihi muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idza uqimatu salah fala salata illa al-maktuba idan an tsayi da sallah ta farilla to babu wata sallah a lokacin mu'tabira sai sallah farilla ba wata sallah da ake la'akari da ita a matsayin sallah sai wannan sallah da ake a lokacin ita ce sallah farilla to shi sa wasu daga cikin malamai kamar malaman zahiriya ibn hazm az-zahiri da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa da zarar limami ya shigo an tara sallar farilla da an ce qad qamatis salatu sallaka ta baci automatically ta baci ko ka ce assalamu alaikum ko baka ce assalamu alaikum sallaka ta baci wasu malamai suka ce in dai ka kai raka ka dago daga ruku daga raka karshe ka kulla raka ta biyu kenan ko to kai sauri da sauri ka karasa su mutum zai iya karasa to amma dai in dai mutum kana tayarwa ko kayi raka ɗaya sai limami ya shigo babban abin da ya kamata shine ka sallaka ba sallar farilla dan wannan hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna cewa sallar da ake kallo a lokacin a matsayin sallah ingantacciya karɓaɓɓiya ita ce wannan sallah da ake ta farilla Allah ya samu dace babu istihbabi raka'ataini ba'da al-wudu'i babin da zai yi bayani game da mustahabbancin yin raka'o'i guda biyu bayan alwala to kun ga wannan ita ma irin waccan ce ita ma tana cikin zawatul asbab salloli da suke da sababi mustahabi ne duk lokacin da mutum ya yi alwala ya yi raka'a guda biyu ko da ba lokacin da ake sallar nafila ba ne ina fata an fahimta ko da ba lokacin da ake sallar nafila ba ne in dai ka yi alwala za ka yi raka'o'i guda biyu za mu ji dalili insha Allah ta'ala a cikin babu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abu hurairah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qala li bilal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da bilal ibn rabah mu'adhdhin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin masu kiran sallah ko na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce masa ya bilal ya kai bilal haddithni bi arja amalin amiltahu fil islam ba ni labarin wani aiki da shi ne mafi fatan aikinka a cikin addinin musulunci aikin da kake fata shi ne aikin da Allah subhanahu wata'ala ya karɓa a cikin aikinka ko kuma ya fi maka a cikin aikinka a cikin addinin musulunci me yasa annabi masa wannan tambayi sai ce fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna yace saboda naji ƙarar takun takalmanka a gabana a cikin aljanna haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga masa kaga wannan shi nuna shi nuna maka cewa Bilal dan ina ne dan aljanna ne irin waɗannan hadisi ake tattarowa tattaro wancan a tattaro wannan sai a ce maka da wani da wani da wani yan aljanna ne saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ji ta ƙarar takun takalminsa a gaban sa ma a gidan aljanna ya shiga ke qala sai bilal ya ce ma amiltu amalan arja indi min anni lam atafahar tuhuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidhalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli yace ban aikata wani aiki da nake da yake da ya kasance shine mafi mafi mafi zama aikin da nake fatan samun rabo a cikin sa ba min anni lam atahar yace sai dai kasancewa ta la kasance ba na yin tsarki abin da yake nufi da tsarki ana shine alwala fi sa'atin min laylin aw naharin a wani lokaci a cikin yini ko a cikin dare ma'ana kowane lokaci ne ku kalli lafazin yace fi sa'atin min laylin aw naharin lokacin a cikin dare ne ko a cikin yini kun ga ya shafi lokacin da aka ce ai sallar nafila da lokacin da aka ce ne kada ai yace baya yin alwala a wani lokaci a cikin yini ko dare illa sallaitu bi zalika tuhur yace sai nayi sallah da wannan alwalan da nayi ma kutiba li an usalli abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mun zan sallata abinda Allah ya rubuta mun zan sallata sai na sallace shi muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wa hadha lafzul bukhari wannan lafazin bukhari ne malai ce addafu abinda ake nufi da addafu bil fa'i da fa sautun na'li wa harakatuhu ala al-ardi shine karar takalmi da motsinsa lokacin da ake tafiyarsa ake tafiya da shi akan ƙasa wallahu alamu Allah shine mafi sani to wannan hadisi a shi ma yana karantar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da Bilal akan abin da yake Bilal ya ce abin da yake gani shine abin da yasa ya samu wancan rabo shine baya yin alwala a cikin wani lokaci da daddare ne ko da rana faɗinsa cewa a cikin dare ne ko da rana shi ne na gaya mana cewa ya shafi lokacin da shari'a ta ba da dama a sallar nafila kamar yadda kuma ya shafi lokacin da shari'a ta ce kada a sallar nafila duk ya shafi lokuta ya ce to ko a wannan lokaci ne daga cikin lokutan da na ambata baya yin alwala face sai ya yi sallar nafila raka'a biyu ko kuma abin da Allah ya kaddara masa ya sallata da wannan alwala to idan da a ce abin da yake akwai kuskure a cikinsa annabi zai mai shiru ba zai mai shiru ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ce to daga yanzu ka rinka lura idan alulaka ta dace da lokacin da aka hana alula kada ƙarin alula lokacin da aka hana nafila kada ƙarin nafila a lokacin amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gaya masa ba daga cikin abu yadda muke bi mu samu sunna daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine akwai sunna ta qaririya ko sunna ta tabbatarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wani abu ana yi wanda yake shari'a ne ya yi shuru to wannan shari'a ce shari'a ce dan ka'ida a wajen malaman usul fiqi suka ce la yajuzu tarkul bayani an waqatil haja baya halatta a janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi shuru da bakinsa a lokacin da ake buƙatar bayani shi yasa za ku ga da an yi abin da ba daidai ba idan ya kai kunnan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko idansa za ka ji ya taka burki ya ce kada a ƙare amma duk abin da aka annabi yayi shiru ko kuma ya tabbatar da shi da bakinsa to abin ya zama shari'a abin ya zama shari'a manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wani mutum ya shigo cikin masallaci yana shigowa da ya tada sallar sai ya ce Allahu akbar a cikin addu'ar da zai ta bude sallah sai karanta alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi abin da ya karanta kenan da aka masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce waye wannan addu'a wani sahabi ya ce gani sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wallahi naga mala'iku goma sha biyu yaftadiruna ayyu ayyuhuma yarfa'uha awwala suna rigirgen waye zai fara daga wannan addu'a zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta to wannan abin da wannan sahabi yayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi me ya tabbatar da shi da magana wani lokaci kuma idan yayi shiru kai abin yayi shiru shi ma tabbatarwa ne dama sunna ko dai qauliya ko fi'iliya ko taqririya ko annabi ya faɗa ya ce ayi kaza ko a bar kaza ko kuma ya aikata ko kuma ya tabbatar haka sai hadisi shine abin da ake nufi ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqriri aw wasfin khalqin aw khulqin abinda malamai suke fassara hadisi ke abinda aka jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar ko abin da ya shafi siffarsa ta halitta ko kuma siffarsa ta ɗabi'a sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sai nuna mana cewa daga yanzu duk lokacin da muke alwala kana da permission na ka je kai me kai sallah raka'a guda biyu da wannan alwalar taka daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kowane lokaci a kowane lokaci abinda na manta ban dan yin bayani akan sa hadisin da ya gabata shine hadisin tahiyatul masjid shine malamai suka ce akwai lokuta guda biyu da idan mutum ya shiga cikin masallaci baya yin tahiyatul masjid lokaci na farko shine shi limami lokacin da ya shiga masallacin juma'a idan shine limamin da zai hudu ba to a lokacin idan ya shiga ba zai tahiyatul masjid ba zai zarce ne kai tsaye je hau kan mambari ya sallama idan ya sallama kuma sai ya jira a kira sallah da an kira sallah kuma sai ya daula speaker fara hudu ba a lokacin ba ta yi masjid lokaci na biyu kuma shine idan mutum ya shiga ya shiga harami ya shiga harami ɗakin inda ka'aba yake zai yi dawafi ya shiga ne da niyyar dawafi ba da niyyar sallah ba to a lokacin dawafin da zai idan ya gama ya dauke masa ba sai ya yi tahiyatul masjid ba zai iya zama zai iya zama amma idan ya shiga ne da niyyar sallah to wannan a mustahabbancin nan tahiyatul masjid yana kansa yana kansa amma akwai kuskure game da yadda wasu daga cikin mutane suke dauka cewa in dai mutum ya shiga Ka'aba to wai tahiyatul masjid ta Ka'aba shine dawafi wannan kuskure ne wasu daga cikin jama'a da yawa suna daukar haka wannan ba shari'a ta koyar da shi ba cewa in dai ka shiga dakin Allah to kai abin da yake kanka na tahiyatul masjid shine kai dawafi a'a yadda yadda kowanne masallaci yake da wannan halaccin yin tayyitul masjid haka dakin Ka'aba shi ba yake da shi sai dai kawai idan ka shiga da niyyar zaka dawafi ne to babu laifi idan kai dawafin ka gama ba dole sai ka yi tayyitul masjid ba a lokacin kuma an yafe maka Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am in kai me in kai tayyitul sosai ma ku ba laifi kwarai da gaske kwarai babu fadli yawmin juma'ati wa wujubiha babin da zai bayani game da falalar sallar juma'a wannan babu ya tattara abubuwa da dama na farko falalar sallar juma'a da kuma wajabcin ita sallar juma'a waliktisali laha da kuma yin wanka dan ita sallar juma'a wata tayyib da kuma mutum ya sanya turare lokacin tafiya masallaci kenan wata bikiri ilaiha da kuma duku-duku ko gaggawa don tafiya sallar juma'a wadda'a yawmal juma'ati da kuma addu'a ranar juma'a wasalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi da salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan rana ta juma'a wa bayani sa'atil ijaba da bayani akan wani lokaci da ake amsar addu'a a ita ranar juma'a din wastihbab ikthar dhikrillah ba'da aljuma'a da kuma mustahabi ne yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ita ranar juma'a kun ga abubuwa ne da yawa yawa to insha Allah ta'ala ɗaya bayan ɗaya malam duk zai bi su kuma zai kawo hadisan da suke tabbata suke da alaƙa da su قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأن آية تنا cikin suratul juma'a ko to malin ya gutsuro wani bangare ne daga inda ya kamata a ce ya gutsuro dan yin hujja da shi zamu dauko ne daga ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikirillahi wa dharul bai' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga sai fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna wannan aya Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne da ya shafi dukkan wani mutum da yake yana ji shi mumini ne ko kuma yana ji akwai ƙwaya ta imani a cikin ransa Allah maɗaukai sarki ta yi wallazi na amanu idanu diya lissalati mi yawmin juma'ati idan aka yi kiran sallah na juma'a na aka yi kiran sallah na ranar juma'a wannan kiran sallah yan uwa ana nufi kiran sallah na biyu abin kiran sallah da muka fi sani kiran sallah na biyu kiran sallah na juma'a kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda ɗaya kawai ake guda ɗaya ake lokacin sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu shine ƙara ya zama guda biyu yace ɗayan ya kasance na farko dan a an karar da mutane masu kasuwanci masu kaza masu kaza kowa ya rufe shago je gida ya wanka ya tafi masallaci ina fata an fahimta yawa sayyidina Usman shine ya fara yin sa da yawa daga cikin malamai kuma suna gani cewa tunda shari'a ce ta ɗaya daga cikin khalifofin shi da yi babu matsala dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ayya ce alaikum bi sunnati wa sunnatin khulafa'ir rashidin sai na Uthman ai yana cikin su ko to saboda ka sunnar sa ce saboda ka babu laifi dan an kira sallah guda biyu kamar yadda wasu malamai sai wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa ai yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rayu a kai shi da sabon sa to a bar shi a haka shi yasa zai ku ga wasu daga cikin masallatai da yawa ɗayan kawai suke su in aka na ƙarshen da shi kenan wasu kuma haifu suna nan suna guda biyu wallahu ta'ala ala to kiran sallah dai da ake nufi anan wanda shine kiran sallar da zarar an yi shi limami zai hawo kan manbari shine na biyu kenan to Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wadanda kuka imani idan aka yi kiran sallah na ranar juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay ku yi gaggawa shine as-sa'i anan wajen ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah zikrillahi anan wajen shine kuɗuba sauraron khutba da kuma ita sallar juma'a ita khutba sauraron ta matukar mutum yana nan wajibi ne dole ne mutum ya shiru ya saurari khutba ba daidai bane ana mutum yana zaune yana ana khutba ya surutu ko abin da bai kamata ba zamu zo mu ji hadisan da suke bayani akan haka insha Allah ta'ala sannan ita kanta sallar juma'ar Allah madaukakin sarki ce ayi gaggawa a tafi zuwa gare tawazzarul bay yace ku bacci niki a ba duk wani nau'in da ya shafi kasuwanci karkashin wannan ayar ne malami suke cewa duk cinikin da aka kulla shi bayan kiran sallah na biyu yayin da kaji kiran sallah na biyu ka kulla ciniki to wannan cinikin ya ɓaci wannan cinikin lala bai ma kulli ba bari a zartar da shi kai mai siya ka aikata haramun shi kuma wanda ya sayar maka shi ma ya aikata haramun dukkanin ku kun sai da haramun kai ka sai haramun shi ya sai haramun ba daidai bane saboda ka duk mutumin da ya an yi kiran sallah na biyu duk wani nau'i na ciniki a bashi malamai suka ce inda a ce ma ku biyu ne kai da abokin kuna tafiya masallaci an yi kiran sallah na biyu kun tafi masallaci sai kuka tsaya kuke kulla wani ciniki an ya tsakanin ku kamun ku karasa a banka na waje kaza da sauransu ina bukatar sa to ai sai mai ciniki na siyan ma kaza na siya shikenan malami suka ce wannan cinikin bai bai yi ba batil bai dauri ba shi sa duk abin da yake da ciniki ne Allah madaukakin sarki ce wazurul bai'a a kyale shi a lokacin ba lokacin sa bane Allah subhanahu wataala ce zalikum khairul lakum wannan shine abin da yafi muku alkhairi sama da wancan cinikin da za ku kulla ko kasuwanci in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun sani to shi sai Allah madaukakin sarki ya bi wannan ayat da cewa fa idza qubiyatis salatu idan aka kammala ita sallar juma'a din limami ya gama fantashiru fil ardi to ku yadu a bayan kasa shi sa malamai suka ce ana yin wa'azi ne a ja hankalin mutane a yi nasiha a yi duk abin da ya kamata idan limami hau kan mimbari ya hudu ba amma abin da Allah maɗaukan sarki ce fa'iza ƙobiyatis salatu fantashi rufin arubi da zara an kammara hudu ba to kowa ya kama gabansa shi sa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa babu wata nasiha da ya kamata a ce bayan sallar juma'a kuma an shigo da ita shi bayan an gama sallar juma'a gaba ɗaya sai a ɗauwa lasifin a ce za a yi wa'azi a lokacin malamai suka ce ba lokacin wa'azi ba ne shi sa imam ahmad dan hanbali ke cewa idza takallama ahadun ba'da salati fala yusma'u lahu illa an yakuna kitaban min as-sultan imam ahmad dan hanbali ke cewa duk mutumin da zai yi magana bayan sallar juma'a to ba za a saurare shi sai dai idan wata wasiƙa ce aka rubuto daga sarki ko daga gwamna ko daga wani mai mukami ana so a mutane bayani wani abu ya fara gari ko a ƙasa ana so a yi bayanin yadda al'amarin yake ko a ja hankalin mutane ko a kawo wata lokacin da sallar juma'a wajen taron mutane ne to babu laifi jama'a sai su zauna sai saurara amma wa'azi karatu a lokacin nasiha duk limami ya isa limami yi shi akan mambari ina fata an fahimta yawa saboda mai Allah subhanahu wataala cewa fa idza qudiyatis salatu idan aka kammala sallah fantashiru fil ard tu awza a cikin ƙasa wabtaghu min fadlillah anima kowa ya je nema daga fadlan Allah madaukakin sarki dan kasuwa ya koma kasuwarsa mai office ya koma office ɗinsa mai sana'a ne ya koma wajen sana'arsa kowa ya koma wajen harkokinsa shi sa hutu da wasu suke ranar juma'a su fita kasuwa wannan ya ci karo da ka'ida ta addinin musulunci ba daidai bane mutum ya ce shi ranar juma'a ba zai je kasuwa ba da sauransu musamman ma idan ya jingina wannan abin da addini yana gani kamar wani abu yake na addini addini haka sai yake a bashi lada aka ina fata an fahimta yawa tun da ranar lahadi ana cewa ranar kirista ce ana ba da hutu ranar lahadi to shi ba ranar juma'a ya dina fita aiki wannan kuskure wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki cewa sallar juma'a ma idan aka gama ta fantashiru fil ardi ku watsa a cikin ƙasa kowa ya je ci gaba da harkokinsa duk wanda yake ta harka ya koma ya ci gaba da harkarsa to kaga zancen hutu bai shigo ba anan kwata kwata Allah madaukakin sarki ce wadhkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa ranar juma'a rana ce ta ambatan Allah subhanahu wataala da yawa la'allakum tuflihuna idan kuka haka za ku rabauta wannan la la'alla din da take cikin nan a littalili ce ba littaraji ba aka ce littaraji fata ake kenan ana fatan ko kun rabauta a'a da inda la'alla ta zo cikin alqur'ani kawai littalili ake daukar ta la'allakum tuflihuna idan kuka yi hakan za ku rabauta shine kawai abin da ake nufi malam ya bude yayi muqaddimar wannan babi nasa da wannan aya da take cikin suratul juma'a wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am? Eh wannan babu laifi insha Allah ta'ala ba laifi. Yanzu wani abu ne wani abu da ke tsari ai. Bujurwa yake wannan babu laifi insha Allah ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi na farko a cikin baban an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce khairu yawmin tala'at alaihi shamsu mafi alkhairin ranar da rana take bullowa a cikinta yawmul juma'a ita ce ranar juma'a fihi khuliqa adam a ranar juma'a kalici annabi adam wa fihi udkhila aljanna a ranar juma'a aka shigar da annabi adam aljanna wa fihi ukhrija minha a cikin ranar juma'a kuma aka fito da shi daga cikin aljanna wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi ranar juma'a ita ce ranar da Allah subhanahu wataala ita ita kadai ce a cikin sati Allah subhanahu wataala ya kawo ta tsakankanin al'umman duniya gaba ɗaya tun daga farko zuwa ƙarshe shi sa tun daga al'ummar farko su ake neman ranar juma'a yahudawa suka neman ranar juma'a kamar yadda hadisin musulmi ya tabbatar sai suka bata sai suka kama asaba ina fata an fahimta haka nan kiristoci su ma suka zo neman asabar sai ba su dace ba suka bata sai suka kama lahadi annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da ita yace shi sa wannasu lana tabau shi sa zaku ga mutane bin mu suke mu ne na ƙarshe a wajen halitta da wajen zuwa amma kuma mu ne na farko a lahira ko aljanna sai mun fara shiga sannan kowa zai biyo bayan mu wannasu lana tabau amin amin amin amin amin amin shi sa zaku ga juma'a ce a farko sannan sai asabar ta yi me ta biyu bayan ta sannan sai lahadi to haka al'abarin yake yahuda sun yi kokari same ta Allah madaukakin sarki ya batar da su ba same ta ba suka kama asabar nasara kuma suka kama lahadi Allah madaukakin sarki mu ya datar da mu ita saboda rana ce mai khasa'is da yawa a cikin ta akwai abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki ya boye a cikin ta daga ciki ita ce ranar da Allah subhanahu wataala zai tashi kiyamarsa a cikin ta Allah madaukakin sarki zai tashi kiyamarsa a ranar juma'a Allah madaukakin sarki ya ɓoye wani lokaci ɗan kaɗan a cikinta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna lokacin ɗan kaɗan ne ba shi da yawa ya ce babu yadda za a yi bawa musulmi ya dace yana roƙon Allah a wani lokaci sai Allah ya amsa masa in dai mutum ya dace a wannan lokaci yana roƙon Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi abin da yake bukata a ranar juma'a shi sa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar abin abu da kawai bai ce ga lokacin ba to shi yasa sai malamai suka ta kai kawo wannan yace lokaci gaza ne wannan yace lokaci gaza ne ibn ibn Najjar a cikin fatawar bari ya kai to maganganu da yawa sun kai wasu kusan guda goma wannan yace lokacin da limami ya hauka minbari wannan yace a'a lokacin da limami ya gama hudu ba ta farko ne zai shiga ta biyu wannan haka aka yi ta faɗa amma da lokacin kusan da ya fi rinjaye wanda malamai sun faɗa sa shine bayan sallar la'asar da lokacin daga lokacin da aka yi sallar la'asar zuwa lokacin da rana ta faɗi da yawa daga cikin malamai suka ce a nan wannan lokacin yake idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ka dace a wannan lokaci za ka ga sai mutum ya dace amma idan maka yi la'akari ɗan kwan za ku ga lokaci ne da galibi kuma lokaci ne na shagala lokaci ne na rafkana galibi za ga mutum ko dai mutum yana kasuwa ko yana wasu harkokin ba a kawo akwai wani abu da za a iya samu na falala a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya halicci annaba Adam alaihi salam a ranar juma'a annabi adam shi da dan adam na farko da Allah subhanahu wataala ya samar wanda Allah madaukan sarki ya lice shi ne da hannunsa kamar yadda ya bayani yace ya iblis ma man aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sujjada ga wanda na halitta da hannaye na guda biyu Allah madaukan sarki ya halice shi abin da ake nufi da halitta ranar juma'a shine busa masa rai dan Allah madaukan sarki ya yadda aka halicci annabi adam shine ƙasa ta kowane ɓangare daga cikin ɓangarori na ƙasa allah maɗaukan sarki ya iba aka ce kowane ɓangare ƙasa da take mai laushi da mai tauri da mai kaza da ja da baka kowace allah maɗaukan sarki ya an yi amfani da ita sannan sai aka kwaɓa shi aka yi butun butuminsa butun butun yi na ƙasa haka aka yi aka bar shi ya ɗan lokaci a haka ranar juma'a allah subhanahu wataala ya busa masa rai ranar juma'a allah maɗaukan sarki ya busa masa rai da Allah maɗaukin sarki ya halicce shi sai nuna masa taron mala'iku ya ce je musu sallama abinda suka mayan masa da amsa to ita ce sallamarsa shi da al'ummarsa ya je ce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu shi kenan sai zama shi ne sallama asali ana aka samu sallama to lokacin da Allah maɗaukin sarki ya halicci annabi adam kafin ya shigar da shi aljanna sai aka halicci masa matarsa daga jikinsa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها to daga jikin annabi adam alayhi salam Allah madaukakin sarki ya halitta masa matarsa wanda wasu daga cikin malaman isra'ila suke cewa sunan ta hawa'u to da Allah madaukakin sarki halicce ta sai ce wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata da kai da matarka ku shiga cikin aljanna to Allah madaukakin sarki ya sanya annabi adam da matarsa a cikin aljanna suna zaune suna kaiwa da komowa Allah madaukakin sarki ya ce musu ku shiga duk inda za ku shiga ku ci komai a cikin aljanna komai an halatta muku sai dai bishiya guda daya sai dai bishiya guda daya wala taqra wala taqra ba zai shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ku kusanci waccan bishiya za ku kusance daga cikin al-zalimai to a lokacin kuma kada ku manta shi dani shi kuma a lokacin Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka kuma ya kore shi daga cikin mala'iku sanadiyar annabi Adam alaihi salam a lokacin kuma a gaban Allah subhanahu wataala shedan yayi tsaurin idan da yayi yace to annabi Adam din da shi da zuriyarsa wallahi sai halaka su to tun a lokacin kuma ya fara aiki wato a duniya ba a taba halitta mai kokari da jajircewa da dagewa akan aikin sa kamar shedan ba tunda shedan yace sai halaka annabi adam alayhi salam bai ƙara zama ba bai ƙara hutawa ba wallahi har zuwa yanzu nan kuma sai ya ga ya kai inda yake sannan sannan Allah sannan Allah madaukakin sarki zai dauke shi tun daga lokacin da yace sai halaka annabi adam alayhi salam la ahtalikanna dhurriyatahu illa qalila haka yi alƙawari kuma daga lokacin tun da kansa annabi adam ɗin ya je ya shiga cikin aljanna ya bi su wasu malamai suka ce ba shiga ya ba wasu wasu ya mata tun da alamar ukun sarki ya sanya shamaki tsakaninsa da aljanna ba zai iya shiga ba amma kuma ya masa wasu wasu ya yi masa magana ya ji ya gaya masa cewa ma na ha kuma rabbu kuma an hazihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidina ya ce wannan bishiyar da ubangijinku ya hana ku ci wallahi ba a ce kada ku ci ta ba sai dan kada ku zamto malakai na farko masu mulki ko ku zamto su mala'iku ko malakai ne ko malikai ne ko ku zamto mala'iku ko ku zamto masu mulki aw takuna min al-khalidina ko kasance masu dawwama tun daga nan za ka gane cewa dan adam kakansa na farko san mulki da san dawwama shine a cikin zuciyarsa duk inda adam yake za ga koda koda ba wani mulki bane na na haka mai girma haka da sauransu za ga mutum da yana so a ce shi a nuna shi a cikin mutane a ce da shi ne wani abin ya samu ne tun daga ka kama annabi adam shedan bai gushe bai ne musu wasu wasi ya kai komo har sai da ya musu rantsuwa cewa qasamahuma inni lakuma wa min an-nasihin shedan sai da ya musu rantsuwa cewa wallahi nasiha nake mu yau ga shedan yana nasiha ce wallahi nasiha yake musu Allah madaukakin sarki ce fadallahu ma bi ghururi saboda haka ya rudin sa ya shirye da su zuwa ga rudin sa saboda haka annabi Adam da matarsa suka ci wannan ganyen bishiyar da rudin shedan suna ci kuwa abinda Allah madaukakin sarki ya musu na sutura duk sai suka faɗi sai al'aurar su ta bayyana al'aurar su ta bayyana a lokacin kuma Allah madaukakin sarki punishment din da ya musu shine sai aka fito da su daga cikin aljanna aka sako da su duniya to amma Allah madaukakin sarki ya bamu labari cewa annabi Adam ya tuba kuma Allah ya karɓi tubansa Allah ya karɓi tubansa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah madaukakin sarki ya karɓi tubansu to dama Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara cewa daga ƙasa aka halicce mu daga ƙasa kuma za mu koma da ƙasa aka halicce mu kuma cikin ƙasa za mu koma akan ta za mu rayu kuma cikin ta za mu koma to shi sa dole ne sai annabi adam ya idan da a ce annabi adam alaihi salam bai sauko zuwa duniya ba duk mu dinna ba lalle a ce an samar da mu to amma sauko masa duniya ne sai gashi Allah madaukakin sarki ya kaddara dan adam zai rayu a doran kasa shi zai zama to halifan Allah a doran kasa shi zai kasance a cikin sa za a samu halittar da tafi kowace halitta girma da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da ya riga ya kaddara wannan saboda haka Allah madaukakin sarki halicci annabi adam a ranar juma'a an sanya shi aljanna a ranar juma'a an fito da shi ranar juma'a kuma ranar juma'a Allah madaukakin sarki zai nade kasarsa Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah ta'ala zamu dakata anan yan uwa sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am
gida
نعم نعم na gane na'am a babu laifi idan ya kasance ba wannan masallacin na yanzu misali akwai masallacin da suke sallar karfe ɗaya akwai wanda kuma sai biyu wasu ma sai biyu da rabi to kai za ka je masallacin karfe biyu da rabi ne to ba a ce ba a kallafa maka abin da na karfe ɗaya suke a ce dole sai ka bi shi wanda za ka je ɗin da shi za ka yi amfani to za ka shi sa maka ga lokacin ya bambanta duk wannan abu ne da yake na rahama ga al'umma wani lokaci za a gaba kana da uzurin da ba ka iya sallar karfe ɗaya ba sai ka je ka ta karfe biyu babu laifi duk lokacin sallah ne insha Allah ta'ala sadaka babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
alaikum salam.